الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 26 ne ko? to 25 ashirin da biyar ga watan Jumadal Ula hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha shida ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na Musab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nuniya ta al'imamul ƙahatani wadda muke bibiyar sharhin a doktor suhaimi littafinsa mai suna alkutufin dawani wannan kuma shine darasi na 26 cikin wannan littafi mai albarka ko kuma muna ƙarƙashin babin da yake magana akan allah maɗaukakin sarki shine malikal mulki kuma shine wanda yake mustawin ala arshi ba'inun min khalqi ma'ana Allah shine mamallakin mulki gaba daya kuma wanda ya daidaita al'arshi wanda ya nisanta daga halittarsa to a ƙarƙashin baitin na 46 subhanahu malikan alal arshi stawa wa hawa jami'al mulki was sultan to kusa a ƙarƙashin wannan baitin muka yi darasi na ashirin da hudu ya shiga ciki da kuma darasi na ashirin da biyar inda malam ya sake faɗaɗa bayani game da bayani akan istiwa'in ubangiji ta'ala a al'arshi inda malam ya mana ishara zuwa ga ayoyi wurare har guda bakwai a cikin surori mabambanta a cikin alkur'ani duk allah ta'ala yana tabbatar da istiwa'insa a al'arshi banda kuma hadithai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda su ma suna nan ingatattu duk da suke tabbatar da daidaituwar ubangiji al'arshi da kuma kasantuwarsa a sama sannan mun tattauna game da me Allah ya fara halitta shin alƙalami aka fara halitta ko kuma ainihin wato al'arshi to ƙarshe ya kawo mana wani hadithi da yake nuna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama faqala al-huktub فقال ربي وماذا أكتب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة to kuma malam yi mana bayanin abinda malamai suka faɗa game da ma'anar wannan hadisi ba yana nuna cewa alƙalami shine farkon halitta ba yana bayani akan Allah yana halittar alƙalami farkon abinda ya fara umartar alƙalami shine ka rubuta alƙalami yace me zan rubuta yace ka rubuta abinda zai wakana ila yawmil qiyamah da haka da wannan sai ya rinjayar da cewa al'arshi ita ce farkon abin da Allah maɗaukakin sarki ya fara halitta saboda faɗin Allah wa kana arshuhu alal ma wa kana arshuhu alal ma to wannan shi ya tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya fara halittar al'arshi kafin ya halicci alƙalami to ya kawo mana cewa bayyanar ko bayyanar da cewa istiwa'in ubangiji al'arshi wannan sananne ne ba ga malaman musulunci kaɗai ba a dukkan masu hankali suna tabbatar in dai hankalin mutum bai samu naƙasu ba bai kuma samu wata tawaya ko kuma wani ainihin wato larura ba to to yana tabbatar da istiwayin Allah a al'arshi wannan dukkan masu hankali suna tabbatar da wannan ballantana kuma musulmi wanda al'arshi shine halitta mafi kololuwa cikin halittun Allah har kafirai ma suna masu shaidawa akan haka inda muka kawo baitin umayyatu ibnu abi salt gashi ba nasare ne kuma sannan tun zamanin jahiliya yake cewa majjadullah fa huwa lil majdi ahlun rabbuna fis sama'i amsa kabira bil bina'i al ali alladhi bahara baharanna sawa sawa fawqa as-sama'i sarira sharja'an la yanaluhu basrun nasi tara hawlahu al mala'iku sura wanda wannan baitocin suna tabbatar da Allah madaukakin sarki a sama yake domin ya ce majjadullah fa huwa lil majdi ahlun sai ce rabbuna fis sama'i amsa kabira gashi ba nasare ne ba musulmi bane kuma tun lokacin jahiliya kaga kenan ashe tun kafin zuwan musulunci an tabbatar da daidaituwar ubangiji a al'arshi mutanen da suka zo kafin zuwan musulunci ma suna wannan ita ce abinda wato suka kudurce a zuciyarsu sannan wayanda ba musulmi ba duk su ma suna da aqida irin wannan cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita al'arshi ma'ana Allah madaukakin sarki yana jihatul ulu to ballantana kuma ka shigo duniyar musulunci ba sai shi sa zaka yi mamaki in ka samu wani musulmi yana ikirari ko da musulunci sannan yana kore ko yana da'awar wato ko kuma yana inkarin istiwa'in Allah madaukakin sarki a al'arshi ko kuma yin tawili game da wannan gaba alal muallif rahimahullahu ta'ala walisti wa sifatul istiwa sifar istiwa'in Allah a al'arshi min azami adillati uluwillahi ala khalqi sifar daidaituwar ubangiji subhanahu wataala al'arshi na daga cikin dalili mafi girma na daukakar Allah madaukakin sarki akan halittarsa li'anna li'anna al-jami'a ya'tarifu bi anna al-arsha a'zamu wa a'la al-makhluqat domin kowa da kowa ya yadda ya amince kuma ya yi itirafi cewa al'arshin Ubangiji ita ce mafi girman halitta kuma ita ce mafi ɗaukaka a cikin halittun Allah maɗaukakin sarki babu wata halitta da ta kere ko ta tsallake al'arshi ta sama ma'ana al'arshi ita ce halitta mafi ƙoli-ƙoli cikin halittun Allah maɗaukakin sarki daga ita an ƙare halitta to kaga ita ce mafi girma domin kamar yadda ya tabbata a hadisin da muka karanta satin da ya wuce fadinta da girmanta inda za a dauke ainihin wato kursiyu ko kuma sammai da kasai gaba daya a wato a jefa kan al'arshi to kamar mutum ya dauki zobe na kawanya ne ya jefa cikin daji da fata an gane kaga wannan yana nuna girma da fadin al'arshin ubangiji ta'ala sannan ta fuskar daukaka ita ce halitta mafi daukaka daga ita babu sauran halitta sai dai kuma a yo kasa to wannan kaga yana tabbatar da istiwa'in Allah madaukakin sarki a al'arshi wallahu tabaraka wa ta'ala qad istawa ala arshi lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita a al'arshin sa fa hadha dalilun wannan gudan dalili ne alal fawqiyati wal uluwi al mutlaqi dhatan wa qadaran wa qahara wannan yana nuna mana wato daukaka da burbushintakar Allah madaukakin sarki wadda take babu iyaka zatan ta fuskar zati wa qadaran da daraja wa qaharan da rinjaye Allah madaukakin sarki wa huwal qahiru fawqa ibadi ta fuskar qahariya yafi karfin kowa ta fuskar girman daraja da kadari alkadarin sa yafi na kowa sannan zatin sa ya daukaka wato daukaka wadda take babu irinta wa hadha sayati lahu mazidu bayanin yace wannan gaba ƙarin bayani zai zo akan ta indal kalami ala sifatil ulu idan aka zo daidai gabar tattaunawa akan sifatil ulu wato sifar daukakar Allah madaukakin sarki a sama mufassalatan kuma dalla dalla filla filla insha Allah ta'ala wala ajibu yace abin ban mamakin fil amri game da wannan al'amari na istiwa'in Allah al'arshi annal uluwa wa in kana aktharu sifati adillatan wannan al'amari na al'uluwa ɗaukakar Allah a sama, ɗaukakar Allah da daidaituwarsa al'arshi, ko da yake wannan sufa ta kasance ta istuwa'in Allah, aktharus sifati, kana iya cewa ita ce sufar da ta fi sauran sufofin Allah a dillatan hujjoji da dalilai. Inna adillatahu domin dalilan da suke tabbatar da Allah a sama yake. da dalilan da suke tabbatar da daidaituwar Allah a al'arshi qad tazidu alal alf sun fi dubu kenan ka duba sai kaga ita ce sifar da bai ma kamata a samu ja'in ja a kanta ba sauran sufofin akwai dalilai da hujjoji da suka tabbatar da su amma yawan tarin hujjoji da dalilai da Allah yake nuna a fa sama yake ba kar fa a canza wani guri a ce ga inda yake ko ba ba ko baya sama ko baya kaza yana sama yana jihatul ulu dalilan da suke tabbatar da wannan sifa ta al-ulu daukakar Allah a sama da daidaituwarsa al'arshi sun fi guda dubu wa ma'a hadha amma malan ce abun mamakin tattare da duk wannan tarin hujjoji da dalilai fa innahu aktharu ma hasala fihi niza ita ce kuma sufar da aka fi samun kace nace da sabani akanta baina dawaifu tsakanin kungiyoyi wasu kungiyoyin su yadda yana sama wasu su ce ba sama yake ba wasu su ce kaza wasu su ce kaza kan ka samu wata sifa cikin sufofin Allah da aka kai ruwa rana akan wato kai ruwa rana akanta sama da wato sifar al'ulu walistiwa to da wahala ita ce sifar da za a ga ga tarin dalilai da hujjoji da suke tabbatar da ita ga kuma tarin sabanin kungiyoyi a kanta wa hadha raji'un wannan kuma yana komawa ne ila atimadihim ala ghairil masadir shar'iyya abin da ya jawo rarrabuwar kai ko sabanin kungiyoyi da firak akan istiwa'in Allah al'arshi yace wannan baya rasa nasaba ba wannan yana komawa ne zuwa ga dogaran su wa'annan kungiyoyin ila ghairil masadir shar'iyya zuwa ga wasu masadir wa'anda ba na shari'a ba zaka galibi littafan falsafa da ilmul kalam mutane a can suke zuwa su yo kwashe-kwashen tauhidi wato a can dawai za su yi kokarin sanin Allah sai mutum ya bar alkur'ani ya bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi wajen malaman ilmul kalam wai a can zai san Allah to duk yawanci kwashe-kwashen da ake yi na musamman wannan gaba ta sifatul ulu malam yake cewa tana komawa ne zuwa ga dogaran yawancin kungiyoyin da suka fada anan to suna dogaro ne maimakon zuwa ga masadiru shari'a shar'iyya na alqur'ani da sunna da maganganun salaf ko ijma'i a suna komawa ne zuwa ga wasu masadir waɗanda ba na shari'a ba qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira walau kana da dai alkur'anin nan ya kasance min indi ghairillahi daga wajen wani Allah yake daga wajen wani ba Allah ba alkur'ani yake la wajadu fi ikhtilafan kathira lalle da sun samu sabani mai tarin yawa a cikin sa to kenan ashe duk wanda yake so ya kaucewa sabani cikin sa zai koma domin dukkan wani littafi da zaka iya komawa kansa ba alkur'ani ba ba sunna ba to kana iya samun fahimce fahimce a cikin sa kuma kana iya samun sabanin ra'ayoyi wasu sun yadda wasu ba su yadda ba kansa amma shi littafin Allah Allah da kansa ya yi wa littafin kirari da take cewa da alkur'anin nan daga wajen wani yake ba Allah ba to da ka samu tufka da warwara da cin karo da kuma ainihin sabani mai yawa a cikin sa amma me yasa ba a samun sabani mai yawa a cikin alkur'ani me yasa ba a samun ainihin wato cin karo a cikin alkur'ani saboda daga wurin Allah yake da fata an gane to me zai hana tunda ayoyin istiwa'i nan suna cikin alkur'ani mu koma cikin alkur'anin mana mu koma cikin duk ayoyin nan da ake hujja da su suna cikin alkur'ani suratul nisa aya ta 82 aya ta 83 wa qala subhana Allah subhanahu wa ta'ala ce walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ashe kaga inda aka samu ja'in ja da da kace nace to ana mayar da wannan tattaunawan ne zuwa ga Allah da manzansa inda gaskiya ake nema zalika khairun wa ahsanu ta'wila ina fata an gane da aka duk sanda aka sai Allah ya ce walau radduhu me ya hana ina ma dai da rudduhu su mayar da wannan tattaunawar tasu da wannan sabanin nasu ilar rasuli zuwa ga manzan Allah su koma zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam walau radduhu yanzu irin wannan kamar yan kalakato din nan yanzu da aka ce walau radduhu ilar rasuli to yanzu ai manzan Allah bayana yanzu mun samu jayayya da kai wajen wa za mu je kace kaza na ce ni ban yadda ba Allah ya ce walau radduhu ilar rasuli da sun mayar da sabanin nasu da ja'in jaɗin tasu zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ai manzan Allah ya dade da barin duniya yanzu muka samu sabani da kai yanzu wajen wa zamu tunda sun ce babu hadisi ba su yadda da sunna ba to me ake nufi da wato ilar rasuli anan kaga kenan in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye lokacin da yake tare da sahabbansa in sun samu sabani sai su koma wajensa idan kuma lokacin da ya riga ya bar duniya ne aka samu sabani cikin al'umman musulmi sai a koma zuwa ga karantarwarsa kila irin wannan mas'alar ta taba faruwa a zamanin sa ga irin abin da yayi tunda an ce a koma zuwa gare shi wa ila ulil amri minhum da kuma izuwa ga shugabanni daga cikin su ko shugabanni na mulki ko shugabanni na addini sai Allah ta'ala ce la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhum da waɗanda suke zurfafa bincike da zuzzurfan tunani daga cikinsu to da sun san makoma da makama da kuma amsa ko kuma ainihin wato ilimi game da wannan kaga kenan ashin an samu ja'in ja ko aka samu sabani mayar da sabanin ake zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata an gane kaga kenan la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum akwai waɗanda suna da suna yin istinbadi suna zurfafa tunani su ga cewa to a ƙarƙashin nan ashe za a iya fitar da hukunci kaza shine istinbadi to ina ma lokacin da aka samu ja'in ja wannan yace Allah a sama yake wannan yace ba a sama yake ba ina ma a koma zuwa ga alqur'ani zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi mana hukunci wanda sunna wanda qur'ani da sunna suka goyi bayansa sai a sallama masa sai kuma a daina jan mutane akan bata a daina kiran mutane zuwa ga wani wata fahimtar daban sai a koma zuwa ga tunda an gano inda gaskiya take fa alaina an nafhama al-istiwa ala an-nahwi tali haka wajibi ne akan mu mu fahimci ma'anar istiwa'i ala an-nahwi tali ta irin wannan yanayin mai zuwa awalan na farko na wato nathbuta haqiqatal istiwa nathbuta ko nathbutu haqiqatal istiwa wato mu tabbatar da haƙiƙanin istiwa'i abu na farko da ya wajaba mu fahimta kenan game da istiwa'i dinnan mu tabbatar da menene haƙiƙanin istiwa'i dinnan wai wa anna Allah azza wa jalla kuma mu tabbatar da cewa Allah mai girma da daukaka muttasifun bi hadhihi sifati ya sufantu da wannan sifa ta istiwa'i haqiqatan bisa haqiqa la majazan ba majazi ba Allah madaukakin sarki ya sufantu da sifar istiwa'i haqiqatan la majazan li'annahu huwa alladhi wasafa bihi nafsahu domin shine wanda ya sufanta kansa da ita wannan sifa ba kai bane kace ga inda Allah yake ba ba kai ba ne ka sufanta Allah da istiwayi ballantana a ce ka sufanta Allah da abin da bai dace da shi ba Allah maɗaukakin sarki da kansa shi ya sufanta kansa da istiwayi ya ce ya daidaita a al'arshi wa laisa hunaka alamun billahi min Allah babu kuma wanda ya kai Allah sani a antum a alamu amillah da haka laisa hunaka a alamu babu wani mafi ilimi billahi game da Allah minallahi irin shi Allah ɗin. To shi ya faɗa a wurare daban-daban sun mastawa alal arshi surori daban-daban har guda bakwai. Walaisa hunaka alamu billah ba'adallahi bayan Allah kuma babu wanda ya san Allah min rasulillah sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu Allah ya tabbatar wa kansa sifa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya tabbatar wa kansa wannan sifar sannan wani yazo ya ce ba haka bane kuma so yake mu bar maganar Allah mu bar maganar manzan Allah mu koma mu kama tasa kuma rashin kama tasan ya nuna mu ne akan bata mu da muka rike maganar Allah ya ce ya daidaita al'arshi manzan Allah ya tabbatar mana da Allah a sama yake mu da muke da wayannan dalilan so yake mu ajiye mu ɗauki wata falsafa ce Allah ba a nan yake ba shi zai gaya mana yanzu ba Allah bane ya san inda Allah yake ba annabi bane ya fi sanin ina Allah yake shi ya fi Allah da manzansa sanin inda Allah yake da haka duk mu ajiye magana Allah da ta manzansa mu tsaya mu kasa kunne mu kasake a gaban sa ya gaya mana inda Allah yake fa huwa alladhi wasafa nafsahu shine Allah ta'ala fa ya sifanta kansa bi kaulihi da faɗinsa ar-rahmanu alal arshi stawa shin al'arshin nan duk gaba ɗayan masu hankali sun yadda al'arshi a sama take duk dukkan wasu masu hankali in aka yi magana a al'arshi za ga mutum yana kallon sama don ya san al'arshi a sama take to sai Allah ya ce ar-rahman ala al'arshi stawa ubangiji mai rahama ya daidaita al'arshi suratu taha aya ta biyar wa dawaiful munharifatu karkatattun kungiyoyi da dariku taqulu su kuma istawa sai su ce istaula ba maganar daidaita ake ba kalmar istawa sai su ce istaula ko su ce kahara ko su ce galaba ya kan suka zo maganar arrahmanu sai su ce ubangiji mai rahama alal arshi stawa ya mamaye al'arshi ko kuma ya rinjaya ya yi rinjaye ya rinjaye al'arshi ko ya yi galaba a al'arshi wai ba za su ce ya daidaita ba kalmar daidaita a al'arshin ce suke kaucewa da aka a madadin su ce istawa kamar yadda Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a a sai su ce istawa din ai bi ma'ana istaula istawa ai bi ma'ana qahara istaula ai bi ma'ana galaba falau ta'ammala ha'ula'i ma yalzamu tafsirahum hadha inda wa'annan masu wannan fahimtar za su lura da irin abin da zai lazimce wa tafsirin nan nasu ko kuma ma yalzamu tafsiruhum hadha abinda wannan fassarar tasu za ta lazumta musu min ma'anin fasidatin na ma'anoni gurbatattu in suka ce istaula ake nufi ko kahara ko galaba lawajadu annahum yukazzibuna alqur'ana da za su samu kansu a matsayin sun ƙaryata alqur'ani min haythu yash'uruna aw la yash'uruna ta inda suka sani ko ta inda ba su sani ba yanzu aka dauki wannan ma'anar istawa suka ce ai istaula din nan ba su san cewa in aka dauki tafsirin nasu to zai lazumta musu dau wato wato wato zai lazumta musu wata ma'ana marar kyau wadda in aka ɗauki wannan ma'anar kuma za ka same su suna ƙaryata alƙur'ani ko sun sani ko ba su sani ba abu na farko kenan faniyan na biyu anna hustiwa'un yaliku bi jalalihi wa azamatihi annahu abin da ya wajaba mu fahimta game da istiwa'i in ana magana istiwa'i mu gane cewa anna hustiwa'un istiwa'i ne yaliku bi jalalihi da ya dace da wato girman Allah wa azamatihi da kwarjinin Allah da buwayarsa da fata an gane da aka karka ɗauki istiwa'i da irin ma'anar da kake ba wa sauran ababen halitta in aka ce istiwa'i kuma aka jingina sufar zuwa ga Allah to tana nufin istiwa'in da ya dace da girma da buwayar Allah subhanahu wa ta'ala falisan na uku tanzihuhu fi hadha al-istiwa' sannan wajibi ne mu fahimci tsarkake Allah a cikin wannan istiwa'in an mushabahati istiwa'il makhluqina gabarin kamanta shi da sufanta shi da irin istiwa'in ababen halitta ala urushihim akan algadan sarautarsu au ala karasihim ko akan karagunsu ko kujerunsu karka je Allah ya daidaita al'arshi ka ce kamar irin yanda basara ke ne to wannan da ka ce kamar to za ka yi tashbihi kenan asalin kuskure kenan ka ce baka ganin sarki ne ko baka ganin mai mulki ne yanda yake kaza kaza to sai kuma ka ce to kamar to da ka ce kamar za ka yi wa Allah tashbihi kenan za ka kamanta Allah da ababen halitta to shine asalin kuskuren da za ka fara yi da haka wajibi ne ka tsarkake istiwa'in Allah gabarin kamanta shi da istiwa'in wani abin halitta kan ba irin istiwa'in Allah ba irin istiwa'in wani makhaluki bane akan gadan mulkinsa ko akan karagarsa ko akan kujerarsa yani abin da ake nufi isbatu zalika in ka tashi tabbatar da wannan sifa ta istiwa'i ga Allah tabbatar da ita alal ala wajihin ta fuskar da la yushbihu sifatil makhluqina ba zai yi kama da sifofin ababen halitta ba arabi'u abu na hudu da ya wajaba mu fahimta game da istiwa'i shine Allah na harifa kada mu karkace wala nu'awwila hadha al-istiwa kar mi tawili game da wannan istiwa'i din fala naqulu istawa kar mu kuskura mu ce istawa din nan bi ma'ana istaula ma'anarta shine istaula kama taqulu hal kama taqulu al-mu'attilatu wal mu'awwila kaman yanda mu'attila da mu'awwila suke fassarawa mu'attila masu korewa Allah sufofinsa mu'awwila masu tawili da kwane-kwane wajen ainihin wato sufofin Allah da kar mu ɗauki istawa da ma'anar istaula in muka ɗauki ma'anar istaula sai zama mun fada cikin al-mu'attila da kuma al-mu'awwila al-khamis abin da ya wajaba mu fahimta na biyar Allah nu'attila fala nan fi haqiqatal istiwa kada mu kore kada mu yi ta'adili shine Allah nu'addila kada mu yi ta'adili kenan falanan fi ba za mu kore haqiqatal istiwa haqiqanin istiwa in ba mu kore shi ba za mu yi haka ba wala natawaqqafa fihi sannan ba za mu yi tawaqqufi ba a cikin tabbatar da wannan sifa kama taquluhul jahamiyyatu wal mu'tazila kamar yadda jahamiya da mu'tazila suka suke aikatawa ina fata an gane mu'tazila da jahamiya sun suka zo su ce mu mun yi tawakkufi kun yadda ya daidaita alarshi to ba za mu ce ya daidaita ba ba za mu ce bai daidaita ba suna kan katanga kenan shine tawakkuf wala na tawakkafa ba za mu tsaya kan katanga ba kamar yaya hawa tsayawa kan katanga shine kama tafa'alul jahamiyatu kamar yadda jahamiya mabiya jahan bin safwan wal mu'tazila da mu'tazila suke suke aikatawa in an zo wannan su ce to su gaskiya sun yi tawakkufi sun tsaya akan katanga su ba su fada can ba su ba su fada nan ba ma'ana su ba za su ce ya daidaita al'arshi ba za su tabbatar da istiwa'i ba ba za kuma su kore ba to kada mu kuma mu zama irin haka asadisu abin da ya wajaba mu fahimta na shida wajen tabbatar da istiwa'i ga Allah Allah nukayyifa kada mu kwatanta yawa kuskure na farko kar ka kwatanta ya daidaita al'arshi kaja baki kai shiru babu sharhi ba ƙarin bayani algafata mala ya daidaita al'arshi ya daidaita al'arshi ya ya daidaitan ba a saka ba shine wala Allah nukayyifu kada mu yi takayyifi Allah nukayyifa kada mu yi takayyifi fala naqulu kenan ba za mu ce istawa Allah ya daidaita ala shakali kaza wa kaza kamar sifar kaza da kaza ba za mu yi haka ba li'anna zalika kulluhu domin hakan gabaki ɗayansa kadista asara Allahu bi ilmihi sanin yanda Allah ya daidaita na daga cikin abin da Allah ya keɓanta da saninsa. Annabawa ma bai sanar da su kaifiyatul istiwa'ihi ba, ballanta na sauran mutane. Na daga cikin abin da ilimin wato Allah shi kaɗai keɓanci kansa da sanin yaya ya daidaita, shi sa duk annaba ba wanda ya bayanin kaifiyar ba wanda ya bayanin yanda ya daidaita a harshe. kai ma zaman ka lafiya ba ruwanka da maganar yaya Allah ya daidaita al'arshi ya dace ya daidaita al'arshi ka tsaya iyana wa man rama ilmahu duk wanda ya nemi ilimin sanin yaya Allah ya daidaita al'arshi faqad da'a ma la yumkinu al-wusula ilayhi to yayi da'awar abin da babu yanda za a iya kaiwa zuwa gare shi bal mu ba za mu yi haka ba nusbituhu muna tabbatar da istiwa'in Allah ne alal wajihin la'iki bi jalalillahi ta'ala ta fuskar da ta dace da girma da buwaya ta Allah tabaraka wa ta'ala an fahimci abubuwan nan guda shida to wannan a dunkule su ne abubuwa guda shida da ya wajaba in fahimta ka fahimta ki fahimta mu fahimta game da alistiwa wa min huna mala yace anan ne qala salafu magabata sahabbai tabi'ai fi hadhal babi a wannan babi na istiwa'i umirruha ko amirruha kama ja'at bila kaifin abinda magabata suke cewa amirruha ku bi ta wa'annan sufofin ku shige abun ku lafiya kalau kamar yanda kuka ji sun zo ba tare da kwatance ba shikenan kawai magabata abin da suke faɗa kenan amin ruha ku shige ta ga- ta wajen wa'annan sufofi yanda suka zo kuma ku faɗe su bila kaifin ba tare da kaifiya ba ka duba sharhu usuli li'tiqadi ahli sunnati wal jama'a na al-imam al-lalaka'i za ka ga wannan bayani a shafi na 875 zuwa 930 wasifat da kuma littafin as-sifat lidara qutni na al-imam dara qutni a shafi na 80 fa hadhihi an-nuqatu sittu waɗannan gaɓoɓi guda shida hiyal mafhumatu su ne abubuwan da za a fahimta min nususi shari'ati daga nassosin shari'a kama fahima hassalafu jami'an rahimahumullahu kamar yadda magabata Allah ya ji kansu da rahama suka fahimta gabaki ɗayansu shi yasa wannan hauma haumar game da wannan daga baya ta zo amma can lokacin salaf lokacin tauhidin mutane yana safi tatacce falsafa ilmul kalam da sauran abubuwa ba su shige shi ba baka jin irin wannan hayaniyar wa minhum daga cikin salafus salih masu irin wannan fahimtar malik akwai al-imamu malik imamu daril hijra inda ma sa'alahu ahadul mubtadi'a a daidai lokacin da wani cikin yan bid'a yayi masa tambaya qa'ilan yana cewa yana cewa imam malik ya aba abdul abdullahi ya aba abdullah yace ya kai baban abdullahi yaqulu allah jalla wa ala sai ce allah mai girma da daukaka yana cewa ar-rahmanu 'alal arshi stawa ubangiji mai rahama ya daidaita al arshi to ala gafata malam ni tambayar da nake yi fa kai fastawa yaya ya daidaita shi wannan dan bid'a ya tambayi imam malik fa atraqa al imam qalilan aka ce imam malik sai sun kuyar da kansa kadan haka yayi shiru hatta alathu ar-ruhada har sai da gumi ya lullube shi ya'ani hatta tasaffada min wajhihi al-araq har sai da gumi ya tsatsafo daga fuskarsa li shiddati ghadabihi lillahi azza wa jalla saboda tsananin fushinsa wajen kare Allah mai girma da daukaka falamma surriya anhu yayin da aka yaye masa wannan yanayin ya dan dawo cikin yanayinsa qala sai ya ce wa wannan dan bid'a alistiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'a wa ma araka illa mubtadi'an wa akhrajahu min majlisihi Imam Malik bayan ya dawo cikin nutsuwa haka daga wancan fusata shi ko kuma abin da ya masa wanda yasa ya fusata sai ce a tambayar ka alistiwa'u ma'lum shi istiwa'i sananne ne wal kaifu amma kaifiyar istiwa'in majhul an jahilce ta ba wanda ya sani istiwa'i sananne ne tun daga shi nan yazo ar-rahmanu alal arshi sawa ar-rahman fas'al bihi khabira da sauran wurare duk da yazo da haka wal kaifu amma kaifiyar da kake tambaya ya ya Allah ya daidaita al-arshi majhul wannan ba wanda ya sani wal imanu bihi imani da cewa Allah ya daidaita al-arshi wajibun wannan wajibi ne ga dukkan musulmi was su'alu anhu bid'atun tambayar yaya ya daidaita wannan bid'a ce ita kanta tambayar akwai ta bid'a to wannan tana cikin tambayoyi na bid'a wa ma araka illa mubtadi'an ina ganin kai ma dan bid'a ne fa akhrajahu min majlisi yace wa almajirai a fitar min da shi daga majalisi ai ka san majalisin imam malik ba a warge eh ce ku tibe shi ayi waje da shi an gane ku kakka ƙara dawo mana nan an gane yawa akhrajahu al-lalaka'i fi sharhi usul al-i'tiqad ahli sunnah wal jama'a a mujalladi na uku shafi na 398 wal baihaqi al-imam al-baihaqi fil asma'i was sifat shi ma ya kawo shi a shafi na 408 zuwa 409 ar-rabi'ata wannan magana an same ta ne daga rabi'a malikin wanda malamin imam malik ne wa an malikin rahimahum rahimahumullah kuma an sake ruwaitar wannan magana daga imam malik kenan wannan magana rabi'a malamin imam malik shi aka fara yau irin wannan yayi wannan amsar sannan aka sake wa imam malik irin ta shi ma ya bada wannan amsar wa qad ruwiya aidan mawqufan an kuma ruwaito ta wata hanya mawqufiya ala ummi salama zuwa ga ummi salama wa ruwiya marfu'an kuma an ruwaito wannan magana marfu'iya walakin bi sanadin la yasihu sai dai ta, ta hanyar wato da ta zo wannan hanyar marfu'iya da isnadin da bai inganta ba wa athbatu ruwaya mafi tabbata ma fihi annahu marwiyun ita ce ruwayar da a cikinta aka ce wannan magana an ruwaito ta anil imami malikin rahimahullah daga imamu malik rahimahullah wa huwa haqqun kuma wannan ita ce gaskiya yattafiqu ma'a madlulin nusus shar'iyya ita ce gaskiyar da amsar tana tana tare da abinda nassosin shari'a suke nuni wa qad ruwiya bi riwayatin ukhra bi nafsi al-ma'na an kuma ruwaito dai ta wata hanyar ta wata ruwayar daban da dai irin waccan ma'ana din alistiwa gairu majhul wal kaifu gairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'a shi ma kaman waccan ma'anar ma'ana alistiwa istiwa'in Allah ala arshi gairu majhul ba abin jahilta bane wal kaifu amma kaifiyar yanda ya daidaita ala arshin gairu ma'qul wannan ba abin hankalta bane ba wani mai hankali da zai iya gano yaya ya daidaita ala arshi wal imanu bihi wajib amma kai imani da istiwa'i wannan wajibi ne was su'alu anhu bid'atun kuma irin wannan tambayar da ba za a samu amsar ta ba kawai ka jefa wa mutane shubuha to irin wannan tambaya bid'a ce وقد أفرد فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر هذا الموضوع حقيقة wannan babban malami fadilatu Sheikh Al-Doktor Abdulrazzaq Al-Badr ya ware wannan topic din wannan maudu'in bi bahthin khasin da wani research wani bincike da yayi na musamman wa hadha al azim wannan magana mai girma min al-Imam Malik wato daga Imam Malik filistiwa wato game da istiwa'i yan sahibu ala sahiri sifati to irin wannan amsar ita ce za ta tafi akan sauran sufofin Allah tabaraka wa ta'ala fa naqulu mathalan sai mu faɗi haka misali fi qaulillahi ta'ala cikin faɗin Allah ta'ala wa ja'a rabbuka sai mu ce almaji'u ma'lum wal kayfu fa majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anil kayfiyati fa bid'atun wa ala hadha faqis an baka ma'auni an gane duk wata sifa ta Allah madaukakin sarki haka take kaga sai ka ce waja rabbuka ubangijinka zai zo cikin suratul fajr aya ta 22 almaji'u ma'lum zuwan sananne ne wal kaifiyatu amma kaifiyar yanda Allah zai zo din majhul ba sani ba wal imanu bihi imani da cewa Allah zai zo wajibun wannan wajibi ne was su'alu anil kaifiyati tambayar yaya Allah zai zo wannan bid'a ce wa ala hadha qis faqis akan haka ka ci gaba da kiyastawa ka dinga auna komai cikin sufofin Allah ina fata an gane walladina qalu waɗanda suka ce inna ma'anas tiwa ma'anas ma'anas tawa istaula au qahara au galaba كما ورثته الأشعرية والماتريدية عن الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من السالمية والواكفية والواكفة والمشبهة والكرامية وغيرهم yace waɗanda suke cewa inna ma'anastawa wai ma'anar kalmar istawa tana tana ɗaukan ko tana nufin istaula istaula ya mamaye au galaba ko ya au kahara ko yayi rinjaye au galaba ko yayi galaba kama warithatul ash'ariyatu kaman yanda masu bin tauhidin ko aqidar ash'ariya suka gaji wannan fassara wal maturidiya su ma maturidiya suka gaje ta anil jahamiya sun gaji wannan fassarar istawa da ma'anar istaula daga jahamiya wal mu'tazila da mu'tazilawa wa man salaka sabilahum sai kuma wanda ya shiga tafarki irin nasu minas salimiyati daga wata aqida wata wata firqa din da ake kiranta salimiya kuma dan ba ta biyu wata firqa ce salimiya firqatun kalamiya wata wata kungiya ce ita ma wata firqa ce ta masu ilmul kalam zatu naz'atin sufiya tana da yana tana yanayi irin na sufanci tana da naza'a irin na sufiya tun sabu ana danganta ita wannan firka din wannan tafiyar ila Muhammad ibn Salim zuwa ga wani da ake kiransa Muhammad ibn Salim shi yasa ake kiranta Salimiya an gane ku kaga ko duk wanda ya fito da wata sabo kungiya sai a makala ta da sunansa masussukiya ko eh ka gani shi ma nan gaba kila kaji ana ce masa haka ko mm to irin wannan ne salimiya ko almutawaffa sana wannan Muhammad ibn Salim din ya rasu a shekara ta 297 unzur wato hijira kenan ka duba al-mu'tamad fi usuli ad-din al-mu'tamad fi usuli ad-din a shafi na 390 wal waqifati akwai kuma wasu wata firka din ita kuma waqifa sunanta su kuma waɗanne ne waqifa humul ladina waqafu fil qur'an sune waɗanda suka tsaya cak suka hau kan katanga game da alqur'ani faqalu suka ce la naqulu makhluqun huwa wala ghairu makhluqin in ka tambayi irin wannan alwaqifa yan kan katanga wai shin alqur'ani makhluqi ne ko ba makhluqi bane ce to gaskiya ni dai bazan ce makhluqi bane bazan ce ba makhluqi bane wannan su ake kira alwaqifa to in ka zo magana istiwa'i ba ka ce to wai Allah an ce ya daidaita a al'arshi sai ce to ni gaskiya ba zan ce ya daidaita ba ba zan ce bai daidaita ba alwaqifa kenan ka duba ar-radd alal jahamiyya na al-imam ad-darimi shafi na 193 wal mushabbiha da kuma waɗanda suka shiga tafarki irin nasu na al-mushabbiha suwaye al-mushabbiha humul ladina shabbahu Allah bi khalqi sune su kuma masu kamanta Allah da ababan da abin halitta in su kuma ƴan wannan ƴan wannan firka din in suna maka bayanin Allah zaka kasa rarrabe Allah da ababan halitta dan duk sifar ababan halitta ita suke ba Allah mithlul karramiyati kamar karramiya war rafidati da rafidiyya da rafidawa wa gairihim da wasunsu ya ƙuluna suna cewa istawa bi ma'ana istaula kaji duk waɗannan firak ɗin duk suna cewa istawa in suka zo duk suna yin tawilin istawa da istaula fa ya subhanallah wa hal kana lahu mughalibun hatta staula alai shin dama akwai wanda ya fi ƙarfinsa har ya dawo daga baya shi ma ya mamaya in ka ce istawa ya mamaye kenan kafin shi akwai wanda ya mamaye da aka yi zo ya kori wannan shi ma ya yi mamaya kenan shi ne ma'ana fa ya subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah shi sa kalmar istawa din nan a can baya ma yin ishara da cewa fa in aka ɗauki ma'anar ta fa tana ɗauke da mummunar ma'anar da masu ita fa suna ƙaryata alkur'ani ban sani ba yanzu ka ce istawa ya mamaye al'arshi wa hal kana lahu mugalibun shin akwai wanda ya fi ƙarfinsa ya yi galaba a kansa ya kwace hatta taula alai har shi ma ya mamaye shi mun ka ce ya mamaye duk wanda aka ce ya mamaye da Allah inda ya mamaye akwai wasu a gurin ko babu yanzu aka ce amurka ta mamaye iraki akwai mutane a irakin ko babu akwai wani shugabancin da gwamnati a iraki ko babu da suka zo suka mamaye ta kaga sun mamaye wata to shi ma Allah madaukakin sarki dama wasu ne suka fi karfinsa suka kwace mulkinsa shine daga baya ya zo ya yi mamaya qala Allah ta'ala ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا da a ce a cikin sama da ƙasa akwai wani abin bauta banda Allah to da sun rugurguje da sama da ƙasa tuni ta lalace ta rushe fala yumkinu an yakuna hunaka mughalibun lahu subhanahu wataala bai yiwuwa a ce an samu wani wanda yayi galaba yafi karfin Allah subhanahu wataala وهو الملك الواحد الأحد الفرد الصمد alhalin Allah shine almaliku mai cikakken iko alwahidu makaɗaici al'ahadu wanda yake wato shi kadai alfardu kwal as-samadu wanda yake ubangijin nufi da bukata fayuqalu lahum sai a ce da masu irin wannan fahimta ya masakin ya ku miskinai istaula alaihim mimman wastaula alal arshi ba'da man wa mimman wa ala ithri aw ala anqadi man tambayar da zaka ce wa duk wanda yace istawa ai istaula ake nufi sai ka ce istaula alaihi mimman daga wa yayi mamayar wastaula alal arshi ya mamaye al arshi ba'da man bayan wa wa mimman kuma daga wa wa ala ithri aw ala anqadi man sannan a bayan wa ko kuma bayan karewar wa lidhalika la yujadu ahadun aghba shi sa da wuya ka samu mafi wauta da gabinta mimman yufassiru istawa sama da wanda ya fassara istawa bi hadha tafsiri da irin wannan tafsiri li'annahu bi tafsirihi hadha domin da wannan fassarar tasa ta istawa ya fassara ta da istaula in taqala min ma'anan sahihin yanzu ya tashi daga wata ma'ana ingantacciya la ta tarattabu alaihi lawazimun fasida ma'anar da wasu abubuwa gurɓatattu lalatattu ba sa lazumtar wannan ma'anar sai ya batta ila ma'anan sai ya koma zuwa ga wata ma'ana kulli lawazimihi fasidatin wa batilatin dukkan abinda yake lazumta wannan ma'anar to wannan fasidi ne kuma baɗili ne kenan ya yi gudun gara ya faɗa zago ya bar abin da yake ingantacce kuma ya koma zuwa ga rubabbe marar inganci wa kaifa zalika ta yaya haka laqad fahimu min al-istiwa saboda sun fahimci daga kalmar istawa kama ai kama tastawi anta sai suke fahimtar istiwa'in Allah kamar yanda kai ka daidaita ala kursiyika akan kujeraka to shi sa suka kalle ka da yanda ka daidaita akan kujerarka sai suka ganin kai ya za a ce Allah irin wannan daidaitan yayi to wannan ciwon da ya kama kwakwalwarsu sai su ma ce a bai daidaita ba sai su kore sai su ce ai ma'anar sa istaula ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna wal mu'awwilatu wal mu'attilatu wal mubtadi'atu uluwan kabira malai yake cewa ta'ala Allahu Allah ya daukaka amma ya ƙulu zalimuna gabarin abin da azzalimai wal mu'awwilatu da masu tawili wal mu'attilatu da masu ta'adili wal mubtadi'atu da yan bid'a suke faɗa uluwan kabiran kuma ɗaukaka mai girma hadha fahamuhum wannan fahimtar su kenan faqad waqafu faqad waqa'u fi tashbih qabla an yalja'u ila ta'dil sun fara fakewa zuwa ga ko sun fara fadawa zuwa ga tashbihi kafin kuma daga ƙarshe su fake zuwa ga ta'dili ina fatan gane sun fa ai basu basu kore ba sai da suka kamanta kamanta Allah da abin halitta shi ya ja su zuwa ga kore wannan sifar da haka kaga farko sai suka fara fadawa cikin zuciyarsa ta kamu da virus din tashbihi kamanta Allah da ababen halitta to da suka kamu da wannan virus din sai kuma virus ya ƙara kamari ya ƙara burin ƙasa sai kuma suka fada suka fake ila ta'dil zuwa ga korewa Allah sufofinsa li'annahum ma fahimu min sifatin rabbi subhanahu wata'ala domin ba su fahimci sufofin Allah tabaraka wata'ala ba illa tashbiha sai tashbihi kamantawa falamma fahimu tashbiha yayin da suka fahimci kamantawa laja'u ila ta'dil sai kuma suka makale suka fake zuwa ga korewa fakanu sai suka zama kamar irin karin magana nan da ake faɗa kal mustajiri minar ramda'i bin nari kamar wanda ya nemi mafaka daga zafin rana zuwa wuta an fahimta ranar ce ya ji kumin yayi yawa maimakon ya samu inuwa kawai sai je ya ɓuya a bayan obin ɗin biredi aka gan shi yana ta gumi malam aka ce wai mai ce rana ce ta yawa na ga zafin ya yawa shine na zo na makale na ɓuya a nan shine kal mustajiri minar ramda ibn nari kamar wanda rairayi ya ɗau zafi kawai sai ya je ya ɓuya a bayan wuta saboda yana ganin kamar nan ya sha an gane ko wa qad alja'ana al-maqama an naqifa inda hadhihi al-mas'alati tawilan yake cewa wa qad alja'ana al-maqamu wallahi matsayin tattaunawan ne yasa muka fake an naqifa yasa mu muka tsaya inda hadhihi al-mas'alati tawilan a daidai gabar wannan mas'ala muka tsawaita li'anna akthara al-alam al-islami al-yawma domin mafi yawan mutane musulmi a yau ala hadal manhaj suna kan irin wannan tsarin walal asaf abin takaicin fa inna aqidatal ash'ariyati aqidar ash'ariya wa ma tafarra'a anha da abin da ya rassantu daga daga aqidar ash'ariyanci tadarrasa shi ake karantarwa fil ma'ahidil muslimina a kwalejojin musulmai wa madarisihim da makarantunsu wa yuqarraru indahum dhalika almanhajul ash'ari wannan aqida manhaji da tsari irin na ash'ariyanci shi ake tabbatarwa a cikin muqarrar syllabus din su illa fi manahij hadhihi albilad almubaraka sai fa in ka cire irin manhaja ko kuma syllabus na garuruwa masu albarka irin namu in jimala irin nan almamlakatul arabiyyati saudiyya walillahi alhamdu wal minna wa gairuha da wani irin wannan ƙasar tamu mimman ta masaka bi aqidatis salaf daga cikin irin ƙasashen da suke riko da aqidar magabata muna da sauran lokaci to sai mu tashi fanzur ya ra'akallahu ila alkutub ko inda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah Amin.